fatiha da salatu fati إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا مسجدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدني لنا بهذا المحضر والتابه بنظرة تأتي لنا بالظفر فقالوا شيخ أفران دا سكزو دكا شيئا زديكا كأفران دا سكي مسلم تاشي كاما da kuma muminan da suka yarda tashin kyama yanzu Allah ya nuna musu gashi ya tashi ashabul kafi shekara ɗari uku da tara gashi Allah ya tashe su to kuma an zo an ga aya ga da sarki da duk mutan gari gashi an zo to shi kenan su kuma suna zuwa suka koma zuwa mutuwa su dai duk yanda aka karanto to fa qalu sai kafiran suka ce ubunu alaihim a gina musu bunyanan gini haulahum mu gina gini mu dan kewaye su ya zama gidan tarihi mu sa gini ya zama gidan tarihi ko shi shi kaburi ko ɗan duniya shi gidan tarihi da yake cewa museum ko me sai yake to a zamar da shi na tarihi gumaka da wane da yake a mai da su na tarihi dan a ga wayewar da a ga ci gaban su da kaza da kaza kaza to shi kuma bawan Allah komai addini yake mai da shi komai ibada yake gane shi lalle tarihin ma bai nan ba wai gidan tarihi ba shi da kyau ba Qur'aninmu ya yabi abubuwan tarihi, Qur'aninmu yana tafiya da tarihi da komai duk mun kawo lamazilin ususa ala taqwa min awwal yawmi ahqqu an taquma fi masallacin da aka gina shi da tsoron Allah tun farkon ran da kayyo hijira din nan shi yafi dacewa ka zauna a cikin wannan tarihi ne kaga ga tarihin abin da aka fara yi wanda da tsoron Allah da kaza Allah yana ta cewa su yi rokan zuru ku yi tafiya ku gani to Allah ya da gidan tarihi to amma dai shi mumini ko ya ga gidan tarihin daɗai tunani zai cikin addini cikin lamarin Allah cikin abu to a gina gini da zai ɗan kewaye su ko ya suruhun da zai suturta su rabbuhu alamu bihim ubangijin su shine masani da su kila wannan jimla ce kalma ce daga ubangiji rabbuhu alamu bihim ko kuwa a'a su masu jayayya din nan su suka faɗi wannan rabbuhu alamu bihim ubangijin shine mafi sani da su halin lazina galabu ala amrihim wanda suka yi rinjaye a cikin lamarinsu Allah ya nuna gaskiya ta su je kiyama lalle za ta tsaya wa humul mu'minuna sune mu'minai su ko suka cewa ba wani gidan tarihi ko a wani gini da nan da kiran na alaihim masjida masallaci za mu yi a wajen su mu dinga ibada a wajen sai a sawa masallacin suna masallacin ashabul kafi sai a dinga a yi masallaci kusa da wani bawan Allah ko kusa da annabin Allah ba wanda ya isa ya hana ba wanda isa ya hana ga masallaci ga kuma shi kabarinsa yana gefe kaza kaza ko kuwa yadda na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake da na sayyidina Abubakar da na sayyidina Umar a cikin masallacin a gefe to ba wani wanda zai isa haka ba za dai a sa shi gaba ba yadda zai zama nan za a dinga sujada dan kar tuhuma ta shigo amma yana nan gefe ko yana wajen masallacin ma ba wani wanda zai hana wannan din to kuma duk in an duba mazhabobi to za a ga wa'annan hukunce hukunce amma sharri ne ga ga ga ga ga ga ga duk masallacin da yake gindin kabari ko kaza kaza ba sallah ai kabarin ake ake bautawa masallacin manzo Allah da ya ishe mu hujja masallacin manzo Allah ya ishe mu ko ba wani karatu masallacin manzo Allah ya ishe mu hujja kuma duk hadisan da suka zo akan wannan duk hadisan da suka zo malaman kirki sun fahimci me suke faɗa bayan da ko hadisi ya faɗa zahirinsa ba ko aya ta faɗa kai a haukanka baka iya yaran ba baka iya duka ba baka iya yaran ba ita ka zo kubura an biya yin masajida sun riki kaburbulan Allah ya tsino Yahuda sun riki kaburbulan annabawansu wajen sujada ba masajida na masallaci ba wajen sujada gashi nan kana ganin ibadodinsu kana ganin fafaroman su yana yin salloli irin nasu za ka ga wannan tudu da zai zo ya yi sujada a wajen ya yi komai kabarin bulus ne a nan wajen da komai da to wannan gashi nan a zahiri ana gani amma ba wai a yi masallaci kusa da wani bawan Allah ba domin me dan yanda yake da rayuwa yake da ran nan yanda ya zama ayar Allah din nan to idan ka zo kusa da shi zuciyarka za ta nutsu za ta bi Allah yanzu dai ga mun je jikin Ka'aba za mu yi sallah kaga yanda mutum zai wani nutsu ya wani abubuwa kamar ba shi ne yake sallan nan yanda ya ga dama a garin su ba amma yanzu ya zo jikin ɗakin Allah bulallita ne fa kawai amma masu girma amma kuma Allah ya raba ta da jiki da kansa dan girmamawa ya ce ɗakinsa to sai ga mutum ya nutsu ya yi abu abin mamaki ba ma wai ka'aba ɗakin Allah ba gaba ɗaya inda annabi Ibrahim ya taka ya shige ma Allah ya ce mu dinga sallah a wajen wata fizu ko wata ka zo min maqami Ibrahim musalli a riƙa a dinga sallah ba fa kabarin annabi Ibrahim din bane ba fa annabi Ibrahim da ba fa riga hoton kabarsa ne da ya taka ya shige amma kuma ai ya isa aya gashi nan nan muke yi na bulbulu Saudiyan tana so ta hana kuma bayan da za a yi an bake da cewa dan an matsi ɗaki ko an da da muqamin Ibrahim din ma da wahabiyancin ya motsa da so aka a ɗauke shi ba dan Allah ya sa Shehu Ibrahim Kaulaha yana kan ƙasa ba da yanzu wannan muqamin Ibrahim din an ɗauke shi kuma littafi yana nan takardu suna nan shi ya sabilu salami fi ibqa'il maqam zaman lafiya a bas maqaman nan inda yake yayi musu littafi ku bar bid'a fa shehu ibrahim yake ce da su su bar bid'a fa yau an zo ana ce mana wai su daga nan wai suna da mu ne da bid'a a a mu shehi me yake gaya musu su bar bid'a ku bar muqami inda yake sai yake yana da fawa kuma ana tsoron sa a wannan lokacin littafin ya yi zuwa ga rabida kuma zuwa ga shugaban rabida Muhammadu Suro a Sabbani. Littafin yana nan, Saudiya ta dinga buga shi, inda ya kaga tsohon bugu na farko ko kuma fotosar da za ka ga Saudiya ce ta dinga buga littafin da kanta. Wannan ya ishe mu shaida. Saudiya ce ta dinga buga littafin mu da kanta, sai dai kuma wanda aka yi bugun Zaria ko bugun Kano, amma dai in dai tsohon bugun ne na asali, to mamlakatul arabiyyar ta Saudiya za ka yi ta buga. to shehu ya gaya muhammadu sururu sabbani maza maza littafin nan ka bawa mufti ka bawa mai fatawar saudiya ka ce fa muqama ibrahim din nan ba yarda a taba shi ba ka a taba shi ya kawo karatuka ya kawo asalinsa ya kawo kaza ya ka kudu sunna fa kafa kubuni shehu yake ja da saudiya su bi sunna ba kasu bidiya wannan ba ya sa abin mamaki ba yau wanda bai sani ba ya zo ya bude yan bidiya kuma wai daga saudiya ya wanda mu shehu me yake cewa su bi sunna kasu bidiya kuma suka yadda an gode Allah sannan masu hankali ne da abu kuma suka yadda kuma su suka dinga buga littafin da kansu wannan da kuma yana nan ba ma kagen komai abinda Allah ya ba mu zatin sa ya ishe mu ba sai mun kakali wani kaga ana kakalan wani abu ko ana kala kala ba a da abu ne amma kuma tarihi bai canjawa to to da suka kasa rushewa akwai maganganun yan uwa yana nan a boye an ce a boye an ɗauko burkiloli daga daga da wannan turkiya sun zo sun auna sun kaza suka ce wannan mukamutin aka ce za a cire shi ɗakin nan ma ba zai zauna ba suka ce to maganar malamin nan ta zama gaske amma dai ko ba wannan cewa dai shehu ya yi littafi kuma ya hana su kuma sun hannu kuma jin daɗin littafin nan da hujjar da ya kawo musu suka dinga buga littafin ma da kansu su suka dinga buga littafin kuma shehu ya gaya musu waɗannan ɗakuna da babu bani shaiba wannan ɗaki da yake kan rijiyar zanzan duk yana nan a ciki me amfanin su ku bige su mana amma sai muƙamin ibrahim wadda gata nan muna karanta a cikin Qur'ani wacce ka zo min maqamin Ibrahim musalla ita za a aje da aka yi taron ana tattauna da baki wani tsoho ya ce da malami ya ce da shehu to ai mun karanta ai sai na Umar ne ya ajiye shi a nan inda yake ce to ka mun hannu irin na sai na Umar din ya dauki ga sarki Aslawi ka mun hannu irin na sai na Umar din ya dauki ya dauke to shehu radiyallahu anhu to ga ni yanzu ba irin wannan Allah ya saka musu da alheri suna ta buge-buge amma kuma suna ta gine-gine amma kuma a fasa abin da ya ga aka ga dama a yi kaza kaza ba wani wanda ya magana ba wani wanda ya sai magana Allah ya saka wa inda suka shige mutanen kirki Allah ya saka wa shehu kowa na tsoron saboda ya bi Allah ya biwa ya kara abubuwan musulunci ba wai a Saudiya kadai ba a duniya duka ba wai a Afirka kadai ba tarihi bi yana nan sai dai sakacin mu mu sai dai kuma kiyayya ta su kuma sun babbatar da wa'yan suka sakata Allah ya sa almajiran sun yi wani irin rawar ganin kokari duk abin da aka rubuta shi kuma Allah ya sa ba mai ganda ba ne komai sai ya rubuta komai yana nan a rubuce yanzu dai tafsirin nan da muke yi yana daga kokarin su daga kashi aka mai da shi littafi sifili shida kuma gangariya to Allah ya sa komai sai an rubuta har mutum ya ce ma shehu ya ce cire mu kamun inda ya rubuta in bai ba gaya ba ce ne na ba ka ma kayan su ba mai ganda ba ne to ka gani to ji ba inda annabi ibrahim ya taka ma mu musulmi mun riki wannan wajen muna sallah a wajen wata ka zo maqami ibrahim musalla to ina kuma inda annabi muhammad yake sallallahu alaihi wasallam ba mi masjida ba zan ce mai masjida duk wannan ba ta safu ba kuma a yi wautan ma idan wautan ne a ce mun fada manzalla ya ce da zan hori wani yawa wani sujada da na ce mata ta yi wa miji sujada ba a yi wa manzalla sujada kuma ba wani ma wanda ya taba yi masa mun gode Allah to a yi wa wutar ma a ce mun yi wa manzon Allah sujada ba ba dai dan haka ake fitowa ka ai kabar masallacin kusa da kabari a ce mun yi wa manzon Allah sujada ma shi muke yi wa ko ba Allah muke yi wa a tambayi a tambayi maki shi muke yi wa ko in yace shi muke yi wa to ka'aba ma ita muke yi wa ka'aba ma da muke mata zada ita muke yi wa in ya ce a'a ba manzo Allah muke wa zada ba Allah muke wa to me na rigima ga ka'aba ba ba kawai mu ma bane wai ajiye a hautan ma an yi yanzu gawa mun zo mun ajiye ta mun zo mun tsatsaya a gaban ta mun yi sahun sallah an daidaita sau an ce Allahu akbar ita muke bauta sallah muke mata ta samu rahama amma da ita muka sa a gaba muka zo muka daidaita sau muka ce Allahu akbar to me da kamar a'a za a iya neman albarkansa yana da rai amma ya mutu wannan bishir ne ne duka gaya wa jahilai duk gaba gida to ka dai in ka ji qur'ani ya faɗi abu ya yi shiru to ba ba ba ba laifi ma'ana ya yarda da shi amma in qur'ani bai yarda da abu yana faɗa zai bata magana saboda constitution da littafi ne na Allah Allah baya shiru akan barna da da yanzu kaga yanzu wanda suka ce a gina gini kawai dan tarihi ko dan wane ne Allah ya buge magana su da wa'anda suka yi rinjaye ga majority amma majority wa'anda suka yi rinjaye su ko suka ce oh wallahi masallaci za mu gina mu dinga ibada a wajen wa'annan bayin Allah waliyai mabiyan Allah wanda suke ba wanda zai ce ibada bauta musu ake sai dai in ka zo wajen su ma ka ji tsoron Allah yadda suka ba Allah suka zama na Allah kamar yadda da zuciya yadda in ka je jikin Ka'aba zuciyarka take nutsuwa ta bauta Allah kaza ya kaga in ka zo jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai kai da imani da soyayya a jikinka ya mutum ya ga in ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wanda suka yi garin jari wanda suka suka ce da nattaki zanna alaihim manza to sai dai wannan magana ba wai kuma an buɗa wa kowane shashasha ya ce wai abin ne shi a jikin masallaci ko kaza kaza kaza a za ku ta ci ka kuma na sai wanda ya isa sai wanda ya zama kofan Allah ne ai a yanzu wannan ba ba sauran mutane ne wada ba ko wata ayar Allah ce da gashi abu yanzu ba kaman kowa suke ba annabi ba kaman kowa suke ba a cikin bayin Allah ma ba kaman kowa ba a harifi wanda hadaran Allah ne babu kofan Allah ne wannan ai ya binne shi amma kawai jini da tsoka da waye mushe kawai ka ce a zo abin da ka ji kuma ta ci wuta a sake anan ƙwarai kuwa ba da haka ba haka shehu mu shehu da rabbi Allah ce duk wanda yadda aka binne shi tare da niyya cuta kwarai kuwa ba haka ba da yanzu a cika a dinga cika wurare da mushe da kaza da kaza da abubuwa ba wai kowane abu za a tura jini da tsoka abu sai ba kofan Allah wanda ku abu ya bayyana komansa ya bayyana ya yi wa addini aiki ya yi wa musulunci nan aiki ga abubuwansa na ana ta amfani da su ana ta karantawa sun zama aya to shikenan wannan kuwa shikenan sai ya zama kofan Allah tabaraka wa ta'ala to su ko suka ce wanda suka rinjaye a cikin lamarin suka ce a gina musu wato masallaci alal nattaki zanna alaihim masjida za mu rike haulahum daura da su masjidan masallaci yusallati da za a dinga sallah a ciki Wani ai- ai suna gina masallaci kan kabari kabari mita nawa ne da masallaci za a gina shi kansa har a dinga sallah ciki mita nawa ne kabari da har za a gina ka- kaza kaza kaga daga daga faɗan magana ma da kan shi ta Hmm? daga faɗan maganan ma abu ya zo to wanda wanda ya- suka iya canja kan ku shirya kaya ku yi bakance ku tafi wani masallaci sai sallah don yin sallah sai dai masallatan nan guda uku masallaci na masallacin Allah masallacin baitul maqdisi duk malamai haka suka fahimta amma dan jami'a zai ce kabari ake nufi kan ku tafi ziyara kabarin manzo Allah sallah kuma a karbe shi kan wannan barna yo wanda ya iya juya karatu ba wannan barna me ba zai juya ba me ba zai juya ba ai mun ga ga- ko- kowa ma'ana wannan shine dalilin ma da ake cewa kowa ya tafi makaranta dan ka san karatun da kanka sai ka san wanda ya bata sai ka san wanda ya gyara duk gaba ki daya to da nasa ki zanna alaihim masjida za mu riƙe haulahun daura da su masjidan masallaci yi sallafi da za a dinga sallah a cikin sa wa fi ila zalika aka aikata wannan kuwa ala babil kati abu sa kofar kogon aka yi masallaci a kofar kogon سيقولون ثلاثة رابئهم كلبهم sayaquluna salasatu almutanaziruna masu jayayya din nan da mubinan da kafiran ko kuwa su nasara na jirana da su yahudawan da suka zo wajen manzo Allah na zamaninka almutanaziruna masu jayayya din nan na zamaninka fi adadin kishiyati a cikin adadin su samarin su nawa ne zaka ji suna jayayya zamanin nabi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaqulu ba'dhum zaka ji ba'dhum suna cewa hum salasatu samarin su uku ne rabi'uhum kalbuhum karan ne na hudu ba imana inda za su sa halaran Allah sai suka diga sa kare to na da haka kirgen ya da kirgen ya rikice ma yakunu min najwa salasati illa huwa rabi'uhum wala kamsati illa huwa wala adna min zalika wa sala mana ko ko a qur'ani ne ga abu kan gariya ne arifi ne ka ai shi ma hadaran Allah ne ya abu wale yanzu ba kare bane yanzu rago ne tsantsa tunda ya zama- ya ya ba- ya bi waliyan Allah har gashi muna faɗansa a Qur'ani yanzu zaka ji an maimaita shi an maimaita shi wajen a wannan wani rago ne ya samu wani rago ne ya samu wannan daraja hmm? ko ragon da aka fanshi annabi Isma'il da shi ba a faɗi sunansa ba ba a ce rago ba sai aka yi wa fadainahu bi zubhin azim an girmama shi dai mun fanshe shi da abin yanka mai girma tun daga waccan shekara har duk ƙasa ta tashi duk shekara sai alhazai sun je sun yanka abubuwan yanka mai yawa amma wannan kuwa wa yaquluna salatatu to masu jahilai zaka suna cewa su samarin nan su uku ne su kaba wato rabi'uhun na hudin nasu kalbuhun shine karan nasu shi ma ya zama hadara kenan ko to ويقولون خمسة سادسهم كلبهم كلبهم رجما kai بالغيب wa yaquluna kansatu wa yaqulu ba'dhum zaka ji ba'dhum masu jahilin ya ce a'a ba uku bane karansu na hudu a'a kamsatun su biyar ne sadisuhun kalbuhun karansu ne na shida kare kalbu kalbu guda biyu wal qawlani wa'annan fadi guda biyu ne nasara najrana nasaran najrana ne su suka tafi akan wannan da yahuda suka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama magana za ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zan gaya muku ikon Allah kan bi daga tamamin masallatu manzo Allah ya manta bai ce insha Allah ba to sai fa wahayi ya yanki kila kwana kaza kila kwana duk za a zo to har abu ya ya yi zafi to kuma har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi nufin zai tambayi nasara na shirana saboda su ma nasara ne kuma suna da littattafai Allah ya ce aka ai haka shikenan kuma duk abu ya ya to su nasara na jirana su ma suna da rikici akai su sun ce su uku ne wayan sun ce uku ne karan ne na hudu wayan sun ce su biyar ne karan ne na shida su ne nasara na jirana rajiman wannan duk jifa ne bilgaiba a cikin duhu zannan bilgaiba duk zato ne a cikin duhu kawai ba wani wanda ya tanka a cikin su duk suna zato ne a cikin duhu zannu wato zato ne da layu awwalu ba a dogara ala shay'in a wani abu daga ciki duk ba gaskiya bane ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم wa yaquluna almu'minuna su kuma mu'minai daga ciki wanda Allah ya sanar da su zaka ji suna cewa sab'atun a'a kai su bakwai ne wa saminuhum kalbuhum karan ne na takwas kaga yanzu kalbu kalbu kalbu an faɗe sa uku duk in an faɗi wajen shi ma karan ba za a ce da da wanda yake da a'a wa saminuhum kalbuhum su takwas ne karan su kuma na na- su takwas ne karan su na tara kenan ko sab'atu su bakwai ne wa saminuhum kalbuhum karan su shine na takwas ba abuhun ya kulu ba abun su yana cewa innahum sab'atun su bakwai ne wa saminuhum kalbuhum karan su shine na takwas din su والرشية أعلم بإدتهم ما يعلمهم إلا kalil قليل kul ga ya musu rabbiya ubangiji na alamu shine mafi sani bi iddatihim wato da adadin su ma ya alamuhu ba wanda ya san wani adadin su illa qalilun sai yan kadan su ne muminan nan ko ka sai yan kadan daga cikin malamai su ne to in an ce rabbiya alamu bi iddatihim Allah ne ya san adadin su ma'ana ba wanda ya san adadin su kenan to wa ma- ma ya alamu illa qalilun me amfanin ta amma waliyan Allah ma suka iya faɗan magana mai kyau sai shi Ubangijin ne ya faɗi magana mai kyau ba. Duk az- Duk wata magana da Allah ya datar da wani bawan sai ya faɗe ta mai kyau, to shi kuma Allah in ya tashi faɗa sai ya faɗi mai kyau irin ta ko ya ɗara. Lillazina ahsanu alhusna duk wanda suka kyauta sai na ba su mafi kyau, sai na ba su kyakkyawa nima. ma. Manzala sallah ranar ranar kama maka fatu makata. ranar fatu makata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi an tara maka kafirai a Ka'aba to ga fushin duk abubuwan da ya faru kaza kaza duk da ba halin sa bane amma manzo Allah zai sa a yanka su duka duk da ba halin sa ba sai na Ali sai ya ji tsoro sai ya je ga musu ku ko annabi zai tambaye ku me kuke ganin zan aikata da ku ku gaya min magana mai kyau manzo Allah baka taba gaya min magana mai daɗi ya mayar ma da mara daɗi ba duk in ka gaya min magana mai daɗi sai ya ɗauko kai kuma da sauka ka daɗi ku gaya min magana mai daɗi ku ce ɗan uwa mai girma ɗan ɗan uwa mai girma ai alheri za ka yi mana ina lalakana musu wannan shi kenan kuwa manzo Allah ya zo me kuke da sanar akun karim ibn akun karim dan uwa mai girma dan dan uwa mai girma aka bari ga muku abin da dan uwa na Yusuf ya faɗa ku tafi ta a tada magana mu saboda kuma ya dan uwansa annabi ya faɗi magana da kyau to shi ma ai annabi ne bari ya faɗi magana da kyau to yanzu nan wajen waliyan ashabul kafi da suke jayayya kwana nawa muka yi wayan suka ce kwana ɗaya ko rabin kwana ɗaya suka ce kai mu bawa Allah Allah ya san kwana nawa muka yi ko can wajen mun karanta shi jiya ko da suka to hamla bisu yawman aw ba'da yawmin qalu sai suka ce rabbukum a'lamu bima labisu kai abajayya dai ubangijin mu shi ya san kwana nawa muka yi to yanzu bayan Allah ma sa ki yadda da jayayya sai Allah sai Allah ne a cikin maganganunsa zai faɗi jayayya ya shiru tabaraka wa ta'ala ya ce wa'yancan sun ce kaza ce kun rabi alam bi ce ne dai ubangiji na shi ya fi sani yadda bayan Allah can suka faɗa kaga shi ma tabaraka wa ta'ala to mu dinga koyan maganganu masu daɗi kwarai da gaske kun rabi alam bi iddatin ubangiji na shi ya fi sanin adadin su ma ya alamuhum ba wanda ya san adadin su illa qalilun sai dan kadan alhaqu gaskiya dai anna adadahum adadin ashabul kafi la ya alamuhu illa Allah ba wanda ya san su sai Allah أو قليل من علماء هذه الأمة ko kaɗan daga cikin malaman wannan al'umma qala ibn abbas abdullahi dan abbas ya ce wa ana min zalikal qalil ni ina daga cikin yan kaɗan din da ni na sani imana abdullahi dan abbas kenan yace ni na sani wa ana min al qalil ni ina daga cikin wannan tafsir ibn kathir ko qatadatu al majlis shi ya rawaito wannan ruwa imam abdullahi bin abbas yace ni ina daga cikin yan kaɗan din kissatuhum abdullahi bin abbas yace ni ko ga yanda ne na sani da Allah ya karanto mana labarin ya faɗi wa'yansu kalmomi ya faɗi wa'yansu kalmomi guda uku ƙalu ƙalu sau biyu ƙalu labisna yauma nau ba'aza yau ƙala mutum ɗaya ya faɗa ƙala su biyu suka faɗa ƙalu su da yawa suka faɗa to daga uku take tashi ko jam'i daga mutum uku yake da ɗaya ke in irin wannan ne in mutum biyu ne za a yi tasniya idan ko uku ne to za a yi zami ƙalu to tun da dai nan ƙalu labisna yau mana ba za yau to bari mu ɗau uku in ji abdullahi dan abba yanzu mutum uku suka faɗa ƙalu rabbukum alamu bima labistum nan ma ga maganar mutum uku yace in an haɗa shida ƙala ƙa'ilun minhum kallabistum sai ya raba su gida uku na farko mutum ɗaya ce kam labinsu wai jama'a kwana nawa muka yi anan ne kalu sai mutum uku daga cikin suka ce labis na yau mana ba azu yau kalu sai mutum uku suka ce rabbu kuma alam bima labistu ga uku ga uku ga ɗaya nawa bakwai da haka ya kamo mana lailatul qadr farfesa ne malami ne yana da kwarai kuwa abdullahi bin abbas da haka ya samu mana lailatul qadr yace ya ga Allah ya faɗi lailatul qadr sau uku a cikin inna anzalna inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr yace to an duba harafan lailatul qadr za a ga lailatu al qadr takwas ne ko bakwai tara lailatu al qadr tara to tara sau uku eh ashirin da bakwai ita ranar ashirin da bakwai ranar ne lailatul qadr ranar ashirin da bakwai shine lailatul qadr shi a cikin qur'ani ya fitar da shi abdullahi bin abbas to yanzu adadin ashabu da ma a cikin magana su to haka ake qur'ani kaji yanda ake fitar da abubuwa a cikin qur'ani ba ka zo kai ta kana komai babu a qur'ani da jakin kwakwalwarka haka kaji yanda malamai suke abdullahi bin abbas wanda yake cewa ko da bai bai rakumi ya nasa sai ya zo ya bude qur'ani sai ga inda yake kaga yanzu wanda ya iya gano wannan adda ai zai iya gano inda da bai bayyana kuma sai yake kuma gaskiya ne haka ne to wannan shi yace Abdullahi bin Abu yace kissa qissatu kissa su tabammana ta tattare qalu marratayn qalu labisna yawma qalu rabbukum marratayn qalu aqallu aljama'ati mafi karancin jama'a salatatun mutum uku wa qala qala kuma marratan guda daya wa haza mufradun wannan mutum ɗaya ne fa haza ya dilla ala annahu sab'atun wannan yana nuna cewa su bakwai ne ashe mu'minan nan su suka canka haza qauli ibn abbas wannan fadin abdullahi dan abbas ne wa huwa turjumanul qur'ani shine sarkin tafsirul qur'ani shine sarkin fasara qur'ani shi yafi sanin fasara qur'ani wa yafhamu ana fa jama'a ku duba ku ga yanzu idan za a idan wata rigima ta faru ko a ƙasa ko a za a tambayi to mai constitution yake nufi chief judge ake wanda su suka karanci constitution din da law da sun san meye sakin layi sun san meye saki kai ka zo ka ce duba wannan a Qur'ani constitution ba wani ne bai shirya shi amma a cikin magana da lalle akwai sakin layi kaza akwai fahimta abu kaza akwai ka sai a ce to ai ga nan sun constitution din yanda yace a ce ai kuma sun fahimci saboda akwai kaza akwai kaza a ciki yanzu qur'ani ne duk ba wannan sai dai kawai abin da kwakwal lokaci faso ma ba haka ba ne ba da gaske ilimi ne a cikin zunkur wa tarjuma ne qur'ani shine abdullahi dan mas'ud dan abbas shine ya faɗi wannan wai yufhamu kuma ana fahimtar adadin nasu ma da nassun qur'ani ma ko ba wannan ilimin da abdullahi dan abbas kuma ana da nassun qur'ani wa ahsanu tafsirul qur'ani mafi ingancin tafsirin qur'ani tafsirin qur'ani bil qur'ani ka bije shi da qur'ani sai ma'ana ta fita sannan kuma da hadisi sannan kuma da maganar malamai annahum sab'atu ubangiji ya ce su takwas su bakwai ne wa saminuhum kalbuhu karansu ne na takwas alqur'ani ya kulu qur'ani ya gaya mana salafatun rabi'uhum kalbuhu uku ne karansu na hudu kamsatun sadisuhum kalbuhu su biyar ne karansu na shida sai Allah ya ce rajiman bilgaibi duka a cikin duhu kenan da katila kenan ma'ana Allah ya gama da san banza ne ko ma'ana babu rajiman bilgaibi duka a cikin duhu kenan ko wannan zato kenan to ma'ana daga nan ma za ka ce ka ai tunda Allah ya faɗa ka ai a zubar da wannan magana ba ita raddan Allah ya faɗa dan juyar da magana ala hazainul qawlaini abu sawa'in faɗi guda biyu والقرآن لا يسكت على باطل القرآن با يشرو أكم برنا بزي رويتو برنا يشرو با معنى يتبكت da ita kenan dan ya san hukunci ake dauka dan haka da yace uku yace biyar kare na hudu kare na shida sai yace tsakariya kenan lamma kana hazanil qawlan yayin da wayannan fadi guda biyu fadilaini batattu ne afsalahuma sai Allah ya bata su amma da yazo wa yaquluna sab'atu an ce su bakwai ne wa saminuhun kalbuhun karansu ne na takwas walan ya rudda haza bai ce rajuman bilgaibu ba sai ya shiru ma'ana an tanka sai ya shiru bai ce wannan abu kaza kaza ba wal qur'ani haqqun qur'ani gaskiya ne kulluhu dukkansa gaskiya ne la yaskutu ala batilin qur'ani baya shiru abu sabarna sakitun anil haqqi duk wanda ya ga gaskiya ya shiru kalmuta kallimu ba kamar wanda yake ayi ne kamar wanda yake ayi barnan ne ko فهذا هو القول الصحيح أتي سوبا كويني كرنس نتكو شيني إن قاتل شنبدي هم سبعة سوبا كويني وثامنهم كلبهم كرنس شيني نتكو قال الحسن البصري حسن البصري يا فداس في الكلب ياتي أصي أبي أوئي masu kyau a cikin kare duk wanda ya sufanci da shi zai zama wali yanzu yanzu inda asali wali kare magana suna da girma kwarai da gaske magana suna da girma kila wannan ko ba a littafin yake ba kila da Allah ya kera Adamu annabi Adamu alaihi salatu wassalam yana cikin kaskonsa kafin a busa man rai sai shakan ya zo ya buga shi kwan kwan kwan kwan me wannan sai mala'iku suka ce a Allah ya ce wai kalifansa ne zai sa shi kalifansa kaza muguwan magana ce gani da aka yi kuma ga ku kusa to mu ina muke da namu inda Allah ya faɗa abu mu ba ruwan mu to to ni da nake limamin ku ban yarda ba ga ke shi gaban mu dai yanzu ma za a kera shi amma mun yi shekara kaza muna ibada mun yi kaza mu muka yi kaza mu muka yi kaza kaza kaza ba zai iya ma komai ba in ji kissa amma ba wata mashuriya ba ce sai iblis ya mafi tsari sai Allah ya wani jibril ya zo ya kwashi sai jibril ya kai kwaso fitsarin nan na iblis shine wannan kwarin wai na gadon bayan mu inda aka kwaso fitsarin nan na iblis sai jibril ya yar sai kare ya tashi sai kare ya zama sinadari uku ne a ciki ga ƙasa adamu ga fitsarin iblis ga hasken jibril to haka kare yake idan dan adam aka idan dan adam dinsa ta fi yawa dan adam zai iya zama da shi zai iya zama da shi idan iblisin ya motsa dan adam ma sai ya gudu in ko hasken ma ya motsa ko ko ko zaki kare raka zaki yake da gudu ba dai zaki ya kori kare ba to in ko hasken ma ya motsa kuma za ga bawan Allah ne da kaza da kaza to illa mu shari'a musamman Allah sallallahu alaihi wasallama sabida bata rayuwa irin ta tura su bature a wajensa kare shi ne first kare shi ne na farko wanda bature yake karewa shi za ka kula da shi sannan yaro karami sannan mace sannan namiji babba wannan shine dokar bature kare ne farko ko da abu ne zai taso wanda za a fara ɗauka kare sai ga mutum ya iya rubuta gadansa gaba ɗaya sai ya bawa karansa sai ga mutum ba shi da kowa zai hakura bai yi aure ba zai hakura ba shi da zai amma dai bai taɓa hakura ba ba kare da kaza kaza to kuma har kuma zamani ya yawa ma kuma fasikanci kala kala ya shiga da karan ma duk gaba gida to da haka manzo Allah sai ya bata wannan abu sai manzo Allah ba ce in dai ba karan gadi ba police dog din nan na karan gadi da ake in dai ba karan farauta ba ko ba karan da zai ma kiwo dai har shine daji ko haka kawai ka je ka ebo kare kawai shari'a mu ba ta yarda da wannan ba ya ta zama da kare to sabida me kuma an ce kare yanzu ga Hassan Basri zai ga mana kare yana da halin waje ya dika sabida hasken nan da yake cikin jikinsa to kuma me ya jawo ake faɗa da shi irin wannan kin bako kare duk komansa mai kyau ne amma yana da mugun hali guda kin bako shi dai da ya ga wanda bai sani ba to ya kafa ma haushi kenan kin bako to kuma bai sani ba yayi niyyar cutar bako sai yayi wa bakon alheri shi kuma bako da ya ji haushin kare ya san akwai gida a nan sai sai amfane shi to Hassan Basri yake cewa kare yana da halaye masu kyau duk wanda ya kama da su to ya zama wali wannan Hassan Basri yake fil kalbi a cikin kare kisalin akwai in dabi'u yan bagilil insani ya dace ga dan adam muslimin musulmi an takuna fi ya zama yana da wannan halayen na kare alkalbu kare ja'i'un da'imun da'iman a yunwa yake da'iman kare a cikin yunwa yake to dan shi su bi ne dama gashi abokan su ne da'iman kare a cikin yunwa yake wa hadha da abu salihin wannan al'ada ce ta bayin Allah ga abun ga ko bai amma dan gyara lafiyar su dan kuma su kula da mai wanda suke da yunwa kaza kaza ya kaga da azumin yanda muke zama na Allah ko ga ya zama sabo kul wai kaji da yunwa ba dan wa'azin ba ko dan kaza kaza amma da an zo mace cika ciki ba wanda mana haƙara gani a masallacin kaza kaza to da ga shi kare shi kaman kowane lokaci ma a cikin wannan yunwa azumin yake zai ci abincin da amma kuma da'ima a cikin yunwa yake to wannan al'ada ce ta bayin Allah wal kalbu kare la yanamu layla bai baccin dare illa qalilan sai dan kadan wa hadha da abul muhibbi da wannan alama ce ta masoya kana soyayya kai bacci ashe ƙarya kake yi kana son Allah din ka ka kwanta bacci ashe dai kai gashi nan ne to su kare manya ne al'ada ce ta masoya wannan wal kalbu kare idza mata idan ya mutu la ya turku mira san bai barin gado ba a cewa za a je a raba gadon kare ka ba ruwansa shi bai barin gado kwata kwata wa haza da abu zahidina zahidina wannan wato al'ada ce ta yan gudun duniya ta ta yan gudun duniya wal kalbu kare la yaktaru makanan yaktasu bi bai zaba wani waje da zai ce nan ne waje na da'ima shi ko ina ta kwana shani shi manya ne ko ina shi wajensa ne wa haza da abul mutawakkilina wannan al'ada ce ta masu dogaro ga Allah wal kalbu kare idza zarabahu sahibu idan ne shi ya dake shi wa azahu ya tuce shi wa jafa'u ya zazzage shi ma ya mar jafa'i wa da'ahu kuma ya zo zo zo tabi'ahu sai ya bi shi an an an gama an yafe an shirya shi shi da mai gida ba a fada da daga wa haza da abul muridina wannan al'ada ce ta muridai sadikai in dai muridi sadiki ne ba zai fada da shehin ba al'ada ce ta muridai sadikai wal kalbu kare idza qaruba min mahalli ta'ami idan ya kusa wajen abinci gashi an jera abinci ko mai gida an ajiye abinci kare in ya kusa da wajen abincin da lasa ba idan sai ya zauna can gefe ku ne na ku ne ni ba ina waje ɗaya kun san mun to shi sai ya zauna waje ɗaya kare ba za ka ga ya kaman mage sai kana buge ta ta za ka zo ta sama baki a ciki ba a shi kare baya haka to sai ya koma waje ɗaya da lasa ba idan sai ya zauna da wa haza da abul masakina wannan al'ada almajirai kenan in almajiri ya haka an san yana da ladabi sai a bashi amma da yaro ya tsaya kulkan mai ce da Allah kai matsamana kai matsamana to ashe ya kalli kare ya yi ya koya yanda ake yi wal kalbu kare idza duriba idan aka dake shi wa uziya aka tuce shi summa ulqiya da shi yanzu aka make shi aka dake shi ma amma da wanda ya dake shi nan kuma zai jefa masa kisratun wani gurasa ko abinci ko nama ko kabila ha sai ya karba ya ce na gode ba wani abu ba za a ce na yi fushi ba zo ka ɗauke kayanka ba na so a'a sai ya karba kabila ha sai ya karba wa haza da abul khashina wannan alama ce ta masu kankan da kai ga Allah ko me ake ce ne alhamdulillah kakka gani kai akwai fada tsakaninka da Allah oh da zai da kaya abu gace ah to muna nan dai muna nan dai tabaraka wa ta'ala wal kalbu kare idza jalasa li mahallin idan ya tsaya a waje wada fa atau ka zo ka kore shi daga wajen ka ture shi zalikal mahal daga wani waje jalasa fi mahal da aka sai tashi ya koma wani waje kai ne kake neman waje gashi nan na ban ma ba zai tsaya ya faɗa sai ya zauna a wajen ko sai ya zo kai tayi daga sai ya tashi ko da ɗan kaɗan ne sai ya koma wani waje wa haza wa zalika wannan da abur razina alama ce ta wanda suka yi da lamarin Allah shi ya san dai wajen ba zai kare waje ko zo kai ka zama duk gaba gida to mu koyi wannan za ka gani wajen zikiri ma wajen wane ne a ce da mutum ya dan matsa za ka ga yana ta nuku duku shi ka zama kare kai in ci aka tashi ma tashi wata zawiya a caji ka san al'adar su ne ba san ko yanzu ba kamaru dai da shugaban kasar su yana al'adar su ne ko za ga wuka a dantse a daure haka al'ada gare ka kaza kaza an zo za a yi zikiri kai ba shi kai ba ka raina ni kullum sai ka ce shi ke nan faɗa sai da aka kai aka so aka ta soke soke da wuka da kaza kaza kai ba ga wa'annan suka shiga wannan sai da aka faɗa da yanke yanke Allah ne ya kiyaye ba ka saka kaga da sun ko da sun ji wannan karatu ai shikenan da an ce maula ya kan maza zama kare kawai da an ce wannan al'ada ce ta rabina wa'anda suka suka yadda wal kalbu kare idza karaja min baladin in ya fushi ya baggari in ta kalamin ya baggari kenan la ya udu ila har abada ba zai dawo ba in ya hijira ya baggari to har abada ba zai dawo ba an baggarin dan Allah manya ne an bar shi dan Allah to haka duk wanda ya hijira ko ya mutu abin da ya sha nan kar yan uwan su ce za a dauke shi kaza kaza kaza a yayin hijira dan zatin Allah to in ta kalamin balad in ta kalamin la ya udu ilayhi abada wa hadha da abu ulul azmi wannan alama ce ta masu nufi masu himma هذه كسال حسن البصري يقول وإن الأبي إن الكلب تكره ينبغي لكل مريد يا ذات ذلك مريد ينزل هذا ران الله أن أن يتخلق بها أبي أن تدع إتاء فلا تمالي فلا تمالي فيهم إلا هراء ظاهرا ولا تستبقي فيهم منهم أحدا فلا تمالي كيف تنقى إن جاهلا لا تجادلوا kaka yi jayayya dinin a cikin labarin ashabul kafi wannan ya zai ta kaza kaza ba abin suke kawo jayayya ba ga dai abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala faɗa kaka yi jayayya dinin a cikin su illa mira'an sai jayayya zahiran ta sarari bima unzila alayka sai abin da Allah ya saukan ma to ba wai ashabul kafi ba ma duk musulmi ma kai ya jayayya sai da abin da Allah ya saukan masa wannan zai ce ƙarya ne wannan ya ce gaskiya ne wanda to wai ba Allah bai faɗi wani abu bane ko annabi sallallahu alaihi wasallam faɗo na in dai ga abin da Allah ya faɗa ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa malaman kirki suka ce kuma wannan ake nufi to za ka kalla me wani na muƙabala ko wani kaza ka waye ce ai waye ce ai muƙabala ta ƙarya bare ma wanda ba ma neman shiriya ake yi ba kawai gaba ne da kaza kaza illa allazina zalamu minhu ai mun yi magana akan mujadala ko to duk kai kakka yi jayayya da su sai akan abin da na saukan ma ko wani ya zo ya jawo ma kaza kaza ai mu a taura ka ce kai ga abin da Allah ya sauka mu kuma amanna billah na yi imani da Allah ba ra'ayi na bane ra'ayin Allah ne to kowa ya gan nasa da abin da Allah ya sauka mu ko bima unzila alayka da abin da aka sauka ma wala tasabti din kakka tambayi kowa kuma wala tadlu al fitiya kakka tambayi fatawa minhu akan ashabul kahf da min ahlul kutub kutubul yahudi kakka tambayi yahudawa fatawa akan su al munafibu abin da ya dace da mai tafsiri ya ce nasara dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nasara na jira ne yaso ya tambaya sallallahu alaihi wasallama sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana shi to wannan kenan in dai ga karatun addini ya bayyana ga abin da addininka ya faɗa kuma malamai sun fassara ma shi daidai da daidai kuma ba wai kwakwalwarsu suka bi ba a'a karatu suka bi sai da suka tankaɗe suka rairaye abin ya tabbata to kaka ce zaka jira ko sai turawa sun ce kaza ko sun ce kaza amma idan ba ku gane qur'anin ne karatun addini naku ne ba ku gane maganar da suke ba su ko turawa gashi nan suna da wani hanya ta inji ko ta wani abu gangariya wanda za ta kara fito da gaskiyar Qur'ani ma ba laifi idan an tsawon nasu ko an tambaya ba wannan ake nufi ba amma Allah ya sauka ma da abu ka ce kai wannan in ka bi shi za ka zama kware ai wannan kaman kanka bai waye ba kenan na Allah za ka ce kanka bai waye ba ai ka rika kawai to kanka tambayi kowa a cikin sa ni ahlul kutubi sa na daga ma abota littafai kaman yahudu kaman yahuda a hadan kanka tambayi daya sa'alahu ahlu makkah mutanen makka sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an kabari ahlul kafi daga labarin mutanen kogo fa qala sai manzo Allah yace ukubirukum to wannan abin da zaka zo gaba ne to an ce ashabul kafi su bakwai har sawi ya rubuta sunan su sune maksalamina na daya sai tamlika na biyu sai markunansu na uku sai nainusu na hudu sai tsara yunasu na biyar sai zunawa nisu na shida sai falyasta yunasu shine na bakwai shi kuma karan sunansa kilmiru shine na na takwas din Allahu alam to wannan kuma aya mai zuwa ta ta sauka lokacin da mutanen Makka suka tambayi manzo Allah akan dai ashabul kafi din nan fa qala sai manzo Allah yace ukbiru kun zan ba ku labari biji ga dan gobe zan zan ba ku walan yakul insha Allah Allah ya mantar da shi da ce insha Allah ba فنزل في آية صوتا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ولا تقولن لشيء كككتي ga wani abu da ajli shayin kaka faɗa dan yin wani abu inni fa'ilun zalika ni zan aikata wannan gada gobe ai fi ma ya taqabulu min zamani ai abin da zai zo na zamani ba wai gobe ba ko an jima ma kace ai an jima zan yi ai ga shi nan muna mota yanzu yanzu da mun sauka zan zo ne kaza kaza kaga mutum yana ta faɗa ba cewa insha Allah inda ma aka wajen da ya fi hadari ma sai duk da ba san to ka ce masa ne insha Allah duk abin da zaka yi ma ka ce insha Allah kakka ce zan yi abu gobe ba wai ko goben ba ko an jima ma arfi fi ma ya taqabil cikin abin da zai zo mina zaman na daga lokaci illa an yasha Allah sai ka ce sai dai Allah ya so al-mustafa zababban Allah irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama irin aka gaya mana to ina wani lamma sa'alu yayin da kafiran maka suka tambaye shi an hajiri kisa ga wannan kisa qala lahu sai manzo Allah yace sa ujibu kun gadan zan ba ku ansa gobe gobe zan gaya muku wannan fiye sai ya manta an ya kula yace insha Allah in Allah ya so fa fatara alwahyi sai wahayi ya yanke masa kuma wahayi yake zuwa kamsata ashara yawman kwana goma sha biyar alal aqalli wannan shine kadan aw arba'ina yawman ko kwana arba'in ake wata da kwana goma wahayi bai zo ba hatta kana yu'ayyiruhu al-kufar haka bare kuma aka so ayyaya to wai yaya ne shedanin har yau bai zo ma da magana bane ko ko ya ake Muhammad kuma abu kuma ya zama gulma kuma eh ai ai sama ai kun kure ya dama ai mu ya raina kaza kaza kuma aka ta faɗa abubuwa fa shi ko Allah ya ga to wai lafiya me ya faru daga hadaran Allah haka wahayi na ta zuwa gashi yanzu wahayi ya ya abu wa kada an yaka tula nafsahu ya zo ya kashe kansa ma sallallahu alaihi wasallam saboda tsoro ko bakin ciki abubuwan da suke gaya masa da bakin cikin kafirai abin da suke gaya masa ga tsoron Allah ko bai san da ya faru ba wa kullama hamma bi an yaqtula nafsa duk lokacin da yaso ya halaka kansa na dawo jibril sai jibril ya kira shi wa qala lahu sai jibril ya ce masa anta nabiyullah kai annabi ne bari dai wani abu ne ya faru zaka ga hikima wallahi annabin Allah ne kaka kalli kowa halan man qazat muddatu fataratul wahyi yayin da lokacin rashin zuwan wahayin nan ya yanke wato qala Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ce masa ai ga dalili kai ne kace zaka gaya musu ba kace insha Allah ba to kuma sai kuma halala ta yi gira kada mutum ya dinga wa Allah karan tsaye to wannan ba wanda ya kai shi girma wajen Allah amma da yake zan yi gobe to kuma sai Allah ya ga to kuma Muhammadu ya aka yi ne sai Allah ya ga abu ai shi ne mutum ga wa Allah ladabi ko ka san abin a dinga wa Allah ladabi wala taqulanna li shay'in kaka ce zan yi abu sai Allah ya sanar to kaka ce zan yi wani abu inni fa'idun zalika gadan zan aikata wannan abu gobe illa an yasha Allah sai Allah ya so al-abdu bawa la ya kulu kar ya ce innahu yaf'alu shay'an zai aikata wani abu min mustaqbal nan gaba illa idza qarana sai ya hada shi bi mashi'atillahi da ganin dama Allah ya sai Allah ya so ma sha Allah kana abinda Allah ya san ku abinda Allah ya so kana shi yake kasancewa man lan ya sha abinda Allah bai so ba lan yakun ba zai zo zo ba yuka ana ba da labari anna rajulan wani mutum kana zahiban ila marbadi kwamfuta ta sa marbadi marbadi ne zai tafi yan awakin da ake ɗaure tumaki ya je ya siyo falakiya a hada sai ya haɗu da wani mutum ɗaya sai ya haɗu da abokinsa ƙala lahu sai abokin nasa yake da shi ila aina tazhabu wani ina za ka ne ƙala azhabu ila almarbadi zan tafi yan awaki inda ake ɗaure tumaki ashtari jimaran zan je in siyo jaki ƙala lahu sai mutum yake da shi kul insha Allah wani ce ne insha Allah ƙala la ya hataju ba ba dole ne yana ce insha Allah ne ya jawo insha Allah a ciki kuma addarahimu fi jebi ga kudi a aljihuna wal marbaqa ha huwa ga inda tumaki suke can ga inda jakai suke zan je to me kuma sai na ce insha Allah wal himaru mawjudin jaki kuma akwai fala yuhtaju ba wani bukata li mashi'atillah sai ina ce insha Allah ba imana ba akwai malamin da ake kama ba shi ma baban masu zage-zagen ba ko shi ma ya ce ya ce musulmi za su yi nasara a wani yaki da ake da kafirai aka ce ce dai insha Allah yace na faɗe ta ne amma ba wai dan sai na faɗe ta ne abin zai yiwu ba to da wani ne wani sufi ne ya faɗi wannan kalma da yanzu dai an tashi wa'azi shi an ce ai sufi kaza ya faɗi wannan to ka ka gani ko da saba qur'ani kurukuru qala la ya ta ad-darahimu fi jaybi kudi a aljihuna والمربط ها هو دا ين awaki tan wal himaru mawdudin ga jaki tan fala yuta ba ba muradi li mashi'ati Allah sai na ta insha Allah kala ma da kalal marbada yayin da ya shiga yan awaki aka soma wato matsayiniyar kasuwa din nan suri katin darahimu sai dan sare ya yanke kudin da baki da kullum sai aka sace kudin walan yastari himaran bai siyo jaki ba ya je inda ake so jaki ya ga aljihu ma a yanke kudi ya kare wala ja'a to kuma a ce sannan sai san ashe akwai insha Allah ko sai ya dawo ila lahu sai mutum ya ganshi ba jaki min aina wani daga ina ko ala ataitu min albarbat insha Allah shi ai daga yan awaki muke insha Allah to ina jaki ite su da kaddara ni insha Allah ai an sata kudin insha Allah an sata kudin insha Allah ila lahu an sata kudin insha Allah lam ashtari limara insha Allah ai ban samu damar zuwa jakin ba insha Allah yake na kuma abun kama hauka ko kuma ma ya faɗa sai ya ce insha Allah al'amru lillahi lamari ga Allah yake so kowa ya koya haka ko ba a sace ma kuɗi ba dai duk abin da aka faɗa ka ce insha Allah wai insha Allah din nan babban abu ne hatta ubangijin yayi magana ya ce insha Allah to shi kuma wa zai sha shine mai insha Allah to hatta ubangiji ba ya faɗa لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين الله يكرك حتى الله yayi magana yace insha Allah to waye kai kuma لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين muhallikina waye zai sha din kuma ba shi ba tabaraka wa ta'ala tun daga Allah ma da dama waye yafi sanin mutum an shi yafi sanin kansa ko to rabbul izzati ai shi yafi sanin shi wane ne na me anan tabaraka wa ta'ala to kan mu dinga wa Allah karanta yi duk abu wadkur rabbaka wadkur rabbaka idza nasil wadkur rabbaka ka tuna ubangijinka ya muhammadu ai ka tuna mashi'atahu wato ikon ubangijinka ka tuna wato wannan ganin daman sa duk abin da zaka faɗa ka ce insha Allah ko kuwa in baka faɗa ba ma ka tuna to ka ce insha Allah an ce da wannan aya ta farko sai manzo Allah ya ce insha Allah shikenan kuma ga Allah ya kamar magana ya zo ya mu ko ko ka manta ba a yi nesa ba to ka ce insha Allah maza maza ka ce insha ko rantsuwa kai wallahi sai na yi kaza ka ce insha Allah to yanzu ba ka fara ma akan ta duk gaba ki da wasu rabbaka ka tuna mashi'atahu wato ganin damar ubangiji wato ikon ubangiji idza nasita in ka manta fada da farko inda ma nasita duk lokacin da ka manta ai ka kula insha Allah ka ce insha Allah mata ta zakartahu duk lokacin da ka tuna faskur to ka faɗi mashi'atahu insha Allah din wannan kenan ko ko wasu rabbaka ka tuna ubangijinka idza nasita in ka manta uzkur Allah tabaraka wa ta'ala ka tuna Allah kullama nasita duk lokacin da duk lokacin da kana kana kuma akai ta shashanci akai ta wasa akai ta kace Allah Allah Allah Allah astaghfirullah astaghfirullah ko la ilaha illallah la ilaha illallah ka tuna Allah maza maza kai zikiri maza maza wannan dai ba na manzon Allah bane shi yazkurullah fi jami'i hayani manzon Allah yana zikiri a dukkanin lokutansa an ma wai suka kuda suka ce wai in ya fito daga ban daki abin da yake isa yake cewa gufranaka yake cewa astaghfirullah wai saboda bai zikiri a ban daki bane su baya suka ce wannan magana ba a ji ta daidai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zikiri a ko ina ba a mutuwa a ban daki ko ana mutuwa to ba so ake in mutuwa ta zo a ban daki sai ka ce saboda ina ban daki ba zan ce la ilaha illallah ba ai ko ina fa da zikiri qur'ani ne dai saboda girmama shari'a ba a karanta shi amma zikiri kan wannan wannan magana ba oh oh haka dai shari'a ta shirya in an fito daga banɗaki a ce gufranaka ba abu ba to ka tuna ubangijin ka ma idza nasita in ka manta shi fa tazakkurun tuna wannan maqamul a ce tuna Allah an manta wannan muqamin kuma amawa ne ga magari kenan wai sai manta Allah ko ko kuwa wazkur rabbaka ka tuna ka faɗi ubangijinka ka tuna ubangiji idza nasita gairahu in ka manta wannan sa to wannan salikai kenan kuma ku salikai idan kuka kama hanyar ma'arifa to kuma in kun manta kowa da kowa kuma ai shike na sai zikiri ba babu la la ga zaki bashi da kowa dole ne ba za ka ce dan ajiye kudin nan nan da minti kaza an baka faɗa ba ai ba zai ci wannan kudin ba saboda babu to wazkur rabba ka tuna ubangijinka idan na cika gaira ko in ka manta wani sa uzkurullah ka tuna ka faɗi Allah wa mata yakunu waqtar zikiri wa shene lokacin zikirin na waqtul ziyadu kulli ma tuwahu in ka manta duk abin da ba shi ba idan nasita kullama su an kamanta duk abin da ba shi ba fa hunalika tazkurullah hakan a cikin zaka ambata Allah daga su kuma ko me ka ambata ma nan zaka ambata Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya samu ciki wa qul ase an yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rashada wa qul ya musu asa ubangiji ya kusanta an yahdiyani ya shiryar da ni hidayatan shiryarwa wato an yi hadiyar ne shiryar da ni rabbi ubangiji na ya dullali ubangiji na ya kusa ya nuna mun ya shiryar da ni li a karaba min haza wato abin da ya fi kusa a cikin wa'anda su ne suka fi dacewa min kamar ahal kafi daga labarin ma'abota kafi din nan fid dalalati a cikin shiryarwa ala nubuwati amsa annabta na Allah zai gaya min labarin su kuma in zo in gaya musu wannan za ku san ni annabin Allah ne saboda ai ban halarci wajen ba rashadan shiriya wa karfa ala zalika Allah ya aikata wannan gashi ma muna karantawa wa labisu fi kafihim salasa mi'atin sinina wazatu kis'a wa labisu su ashabul kafi din nan sun zauna a fi kafihim a cikin kogon nan nasu salasa mi'atin shekara 300 suke suna bacci a cikin kogon nan nasu ni na shekaru maka su raddan wannan juyar da magana ne li ahli kitabu saboda yahudawa li annahum istalabu bil muddati sun saba cikin ma lokacin yanda suka saba cikin mutane haka suka saba cikin lokacin wannan al'adar tarihi ne sai ga komai an rikice a ciki sunayen mutanen kaza kaza kaza da yanda suka saba cikin mutanen ma haka suka saba cikin wai kwana nawa suka yi Allah ya ce a to ni na sani shekara wato shekara 300 suka yi maka su fi kafin sun zauna a cikin kogon su salasa mai ati sanatar shekara ɗari uku shamsiyyatun ta rana januwari kenan kirgen januwari su turawa da rana suke kirgen shekara kuma fa yayi ba wai bai yi bane nasu ne namu ne amma su al'adar laraba ku da wata suke kirgen shekara to sai ya zama shari'an mu ta ɗau kirgen wata ta ɗau kirgen wata akan kirgen rana saboda kirgen wata shine abin da ya kusa zama ya zama na Allah tsantsa ba wani dabara a ciki in ya kamu to in bai kamu ba to amma kirgen rana ko kullun kalanda ba su canja ba kullun da sai dai february ya dinga canjawa in an yi february hudu a ƙara ɗaya in an yi february hudu a ƙara ɗaya in an yi february hudu a ƙara ɗaya sai dai wannan ne kawai suka sa to salatu ne ajin sanatan sun zauna shekara ɗari uku shamsiyatan ta rana kirgar januwari idza kana bisinina shamsiyati idan da shekarun januwari ne fahiya talasu mi'atu to shekara ɗari uku ne idan ku an zo da shekarun kamariya ne wata irin namu hilalu ne na wata to ku sai ya ƙara guda tara saboda akwai bambanci tsakani wa zadu tusi'an sun ƙara kwana tara li'anna kulla salasatin wa salasina sanatan dan duk shekara talatin da uku ta januware to shekara ɗaya tana ƙaruwa a kanta mu kuma samu ta muhammadiya ta wata wata yana ƙara shekara ɗaya a kanta januware in aka shekara talatin da uku na januware to in aka zo kuma mu na almuharram to ɗaya ta ƙaru a na almuharram kaga yanzu shekara ɗari uku a januware ya zama shekara tara ta ƙaru kenan a mu kuma ƙirgin almuharram kamariya kuma ɗaya za ta da haka wazzaru ta ta suka ƙara tara wa idza kanat samnatul qamariyatu idan shekara ta almuharram ce fa hunaka salatu mi'atin sinina wa tisu sinina to shekara ɗari uku da tara kenan in a kirgan almuharram ne amma in a kirgan januwari ne shine shekara ɗari uku a sanatu shamsiyatu shekarar januwari tabda'u min yanayir tana fara daga januwari ila disambar har zuwa disamba januwari february haka zo disamba wannan wata goma sha biyu kenan isna ashara shaharan wata goma sha biyu kenan ba'azuha ba'arun watannin nan salatu na kwana talatin talatin ne september april june november wannan su ne masu kwana talatin talatin talatin talatin wa'annan kenan salasuna wa ba'azuhum wahidin wa salatina ragowar gaba ɗaya su kuma talatin da ɗaya talatin da ɗaya illa fabrayir sai february fabrayir february shine mai samaniya tun wa ishirin mai kwana tara ko shi mai kwana ishirin da tara shi kwana ishirin da tara ne da february eh eh da takwas kwana ishirin da takwas samaniya tun wa ishirin kwana ishirin da takwas idan kana al'amu gaira kabasin idan ba tsari idan ba tsari fa gaira kabasin in ba tsari a cikin wannan shekara wa iza kana al'amu amma in shekara ta zama akwai kabasan ƙari a ciki ya kunu tis'atan wa ishirin to sai ya zama ishirin da tara to duk idan ya yi guda wannan shekarar february ishirin da takwas shekara ta biyu ma ishirin da takwas shekara ta uku ma ishirin da takwas shekara ta hudu kuma sai tura su mai da shi ishirin da tara ishirin da tara domin idan sun ka mai da shi ishirin da tara a shekara ta hudu din nan to shi ne kirgen su zai cika 366 su kirgen shekarun su kenan 366 to wannan shi ne kirgen su idza kana al'amu gaira kabasu wa idza kana al'amu kabasan in akwai kari a cikin kunu su tsatan wai shine sai zama 29 wal hikmatu abin da ya kawo wannan da ragewan nasu da tsarin da mu ma ragewan namun da tsarin abin da ya kawo wannan duk daga zamanin annabi Idris ne jahilai wa'inda ba san abu ba ai kirshen januwari na kafirai ne ba namu ba waye gaya ma na kafirai ne wane ne kafirai a ciki yahudu ko nasara ya aka shiga zama kafirai su ma masu addini ne daga Allah dan dai an soke su ne mu musulunci ya zo ya soke su to ya gaya ma dan ya zama yana da sunan ruma ko yana da wannan kuma wani sarakuna ne suka shigar da wani suna daban aka canja masa amma ko mu namu ma ai ba sunan Allah bane a ciki dai ko muharram ne safar rabi'a awal su ma ai duk irin wancan din duk Qurayshawa ne suka sa wannan sunan duk ba wani abu turawa sun sa Qurayshawa sun sa Laraba sun sa ne bambanci yare yare kawai sai a sai kaza kaza kaza ko to wannan kenan to abin da ya ja wannan fi zalika annallahu ubangiji a kara shamsa ya jinkirta rana li yusha abin nunin ga annabi yusha a dan yin dan nunin zamanin annabi yusha dan nunin khalifatu musa shine khalifan annabi musa haka magana ta zo wajen yahuda kenan kuma ko to annabi yusha'u yana yaki ga bai gama yakin sa ba zai ci nasara ba ga rana za ta faɗi yace rana wallahi ni ma'aikin Allah ne aiki nake wa Allah ke ma aiki ke wallahi ki tsaya kai na ci nasara sannan ki faɗi shi ke nan sai Allah ya ƙara mata awa uku sai Allah ya ce dakata sai aka raba aka raba awa ishirin awa goma sha biyu awa goma sha biyu sai aka raba ta uku sai aka raba ta hudu sai ta zama awa uku kenan sai rana ta tsaya sai da aka ƙara awa uku ya ci nasara sannan ta faɗi da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya yi shingida a cinyar sayyidina Ali yayi matashi da cinyar sayyidina Ali bacci ya kwashe shi sallallahu alaihi wasallam annabin yana bacci ba a tashin sa shi kuma sayyidina Ali bai sallar asar ba har rana ta faɗi sallallahu alaihi wasallam Bilal ya zo kiran sallah sai manzo Allah sai sayyidina Ali ya ce da manzo Allah ya rasulullahi wallahi ban yi la'asar ba ga kuma an yi magara magariba ya kenan sai wani lallai ya baka tashe ni bai ce ai ba a tashin kan ana bace sai wani lallai ya ce rana ni annabin Allah ne aiki nake masa ke ma aiki ke wallahi ki dawo dawo la asar rana har ta fadi aka juyo falakin ta kuma dawa har ta dawo daidai da asar ki tashi kai alwala tsanaki kai tsarkin ka tsanaki kai alwala tsanaki kai sallah sanan ta fadi ya tashi ya tsarki ya alwala tsanaki sannan ya sallah sai ya gama asala ka gama da ko ma ki je ki fadi kin so sallallahu alaihi wasallam ta kafa tsaron lahu shamsu mahamara ma manzo Allah rana ta dawo masa lokacin da ya so to annaba ake gaya mace to shi annabi yusha'u shi ya gaya mata haka yace wallahi lokacin khalifatu Musa inda kitali lokacin da yake yaki lil jabbari na ga jabbariyai din nan aradatu shams sai rana ta so an ta garuba ta fadi fadalaba min Allah sai ya nema daga Allah an yi akira lahu Allah ya jinkirta masa rana din nan hatta ya furuga har sai ya gama yakin nan min ada illahi daga makiyan Allah fa arsaka Allah shams sai Allah ya rike rana ru'a yaumin awoyin safiya ka raba su gida hudu to ɗaya daga cikin hudun rana hatta faraga min jihad min jihadi har ya gama yakin nan nasa fa baki ya rubu yaumin sai rubu'in rana ya ya ya karu fi sanata a cikin shekara kaga yanzu ga awa uku ta karu a shekara kenan awa uku wannan annabi Yusuf da ya dinna sai ta karu a cikin fi sanatu kullu rubu'u yawmin fi sanata a cikin shekara kullu sanatin duk shekara salatu mi'atun wa sittatun wa sittuna kwana ɗari uku ne da sittin da shida yauman kwana wa rubu yaumin da rabin rana to don haka sai suka cirewa wani watan kwanaki da yawa suka kakkara wani da masu talatin da ɗaya suna za a ciro ɗaya a dawo ai zaga ko a ciro biyu a dawo ai kirgan zai zai tafi to amma sai suka cirewa wani da yawa su ne ya kuna yauma ko suka cire wani wasanatul kamariyatu rubu yawmi wasanatul kamariyatu mu kuma shekarunmu na muharram na wata kenan salatu mi'atun kwana ɗari uku ne wa arba'atun wa kamsuna da hamsin da hudu mu kuma namu shekarun shekara ɗari uku ne da hamsin da hudu yawman wa rubu yawmi da rubu'in rana da dai awa ukun nan kowanne dai akwai awa ukun nan rubu yawmi to awa uku awa uku iza ma za arba usunina in shekara hudu ta yi uku uku sau ɗaya kaga ya zama goma sha biyu ko shekara ɗaya ta shiga kenan sai ga an samu tafiyan shekara ɗaya saboda wannan uku uku uku uku awa uku uku uku din nan abu ko ko kwana uku uku din nan kaza sai ga shekara ɗaya ta shiga ya kuni yauman kamila in awa an haka shekara hudu sai ga an samu kwana ɗaya cikakke yauman kamila huwa allazi yuzdadu shi ake kara fi fabrayar a fabrayar tunda daga turawa in fabrayar fabuware ya kwana ya shekara hudu to sai a kara ma daya idza kana al'amu qadatan in shekara tsarin ce ya kudu tisatan wa 20 sai ya zama 29 sai ka ce a ai ba mai 28 sun bane wannan mai 29 ne sai ka rasa ah to ya ake wani mai 28 wani kuma mai 29 wal qamariyatu al muharram kuwa tabda'u tana farawa min al-muharram daga watan al-muharram tamu kuwa ta muhammadiyya al-muharram safar rabi'a awal rabi'a ta jumada awal jumada ta rajab sha'ban ramadan shawwal zulhijja zulhajj ila zulhajjati zuwa zulhijja fa ba'dhum ba'run watan mu ba mu da wani wata ne 28 ba'run watan mu 29 wa 20 29 ne yauma kwana wa ba'dhum ba'run 30 kwana 30 wal qamariyatu watan mu na muharram aqallu min sanati shamsiyati bai kai yawan watan januwari ba shekara mu ta muhammadiya ba ta kai yawan shekarar januwari ba akwai wajen kwana biyu a tsakanin su mu hamsin kai wajen sha biyu ma mu hamsin da da hudu su kuma dari uku da sittin da shida su su tasu amma ikon Allah kuma idan aka zo jirgin lokacin sallah a zahar to kuma bai fita da namu dole sai da januwari ake in aka zo wajen zullu zawali jirgin zullu zawali shi kuma bai fita da da kamariya sai dole da shamsiya yake wasu ana da dukkan su namu ne amma kuma yanda muke munnan na na shamsiya na januwari ya kama kyau musulmi su dinga munnan ma na kamariya ya kama shi muke ayyukan addinin mu ma da shi duk gaba ki daya to wa 20 yawan وبعضه وبعضها بعد ثلاثون يوما السنة القمرية شكر المحرم أقل شيء قرنشي من السنة الشمسية كذا شكر الجنواري فلهذا سمي دهاكا كلما مضى ثلاثمائة سنة duk in shekara ɗari uku ta shige shamsiyatan na januwari ta kunu salatu ne atin wa tisku sinina za ta zama mu kuma shekara ɗari uku da tara kenan na ake ganin abubuwa yana jujjuyawa mu kuma zai zama ɗari uku da tara kenan kamariyatan na na almuharram Walillahu a'lamu bima labisu da ne musu Allah dai shine mafi sanin wato nawa suka zauna a cikin kogon nan mimma nistalafu daga abin da kuke sabani ji a cikin sa wa huwa ma taqaddama shine dai abin da ya gabata lahu ghaibus samawati wal wadara gaibu samawati wato sanin ilimin sa abin da yake cikin sama wal arda ilimin abin da yake cikin ƙasa na Allah ne tabaraka wa ta'ala absir bihi wa wa abni abni wa asmi mamakin abin da ya ganar ya ga- ya ganar da Allah mamakin abin da ya jiyar da Allah ai mamakin ganin Allah mamakin jin sa ba wani abu da ya sai buyan masa tabaraka wa ta'ala wai ubangiji yake ko da kansa kuma wai mamakin ganin sa mamakin jin sa ba abin da ya isa ya koyan masa ma asarahu mamakin ganin sa wa asmi bihi mamakin jin sa ma asma'ahu mamakin jin sa ba abin da ya sa Allah ji ya ani Allah Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji la yajibu an shay'un wani abu zai kuya ga Allah wala yajibu an sam'ihi wani motsi zai kuya ga jin ubangiji tabaraka wa ta'ala shay'un wani abu fali haza da haka ta'ajjaba shi kansa ya mamaki min sam'ihi daga jin sa ba sarihi da ganin sa wale mutum laysa lahu aynu ubangiji ba shi da ido ba bare a ce da ido irin wannan tamu yake gani ba siratun mai gani kalma kaluka ta kaman halitta walaysa lahu uzunun ba shi da kunne irin nan namu dinnan sami'atun wacce za a ce tana ji ma a tare da haka huwa ya kuma ukulla shay'in yana jin komai ba da kunne ba da kudurarsa yanda ya dace da shi wai yusuf yana kallon kulla shay'in komai ba da ido ba da kudurarsa yanda ya dace da shi ma san uhu to wai me ya ganin sa me ya jin sa kuma tabaraka wa ta'ala kuma shi to shi kenan ko ko su arfe kuma to wai me ya jin me ya ganin nasu tabaraka ba dai irin ido namu bane ba dai irin huwa tajalli ma'anar jin nan ma'anar ganin nan nasa shine tajallinsa allazi a hada bi kulli masmu'u wanda ya kewaye kowane kunne tajallinsa ne a cikin kowane kunne tabaraka wa ta'ala wa basarahu ganinsa ne tajallin ganinsa ne allazi a hada bi kulli shay'in yusur da ya kewaye dukkan wani ido mai gani tajallinsa yana nan ganinsa na nan abu jinsa yana nan abu akwai daga cikin bayin allansa da da ya ji abu ma za ka san gangari a lalle Allah ya ji yanzu ka- Allah yana jin magana kowa akwai wanda da ya yi magana Allah zai ce na ji ta kowa ma yana ji jibi kaulatu mijinta suka yi faɗa da mijinta sai abu ya faɗi irin abin da laraba suke faɗa idan laraba sun faɗa irin wannan to shikenan aure ya ɓaci a jahiliya ba za a koma ba to ita kuma tana son mijin ba ta iya rabuwa da shi ba to wannan ya faru mijin ya gaya mata haka ta zo wajen manzo Allah ta ce ya rasulullahi ka ji da kuka ka ji abin da aka yi amma ya ce min kaza sai manzo Allah ya ce to ya za a yi shi a hakuri da haka ba a san faɗa shikenan ta miki da yake illa kuma ki aure ta a ba za ta iya hakura ba fa to manzo Allah ya ce to ai ba yanda za a yi ya rasulullah in mun mafita ya ce wallahi bani da wata mafita ni bana mafita kaza kaza ta buga ta ta gara ta ta ce to kai Allah da kake mafita in mun in mun mafita mana abu ya kai tura ta kai mango Allah kai da kake yin mafitan da annabi ka to yi mun mafita lalle ai yake na zai ga wahayi asami Allahu qawla lati taki to mun ji Allah ya ji fadin wannan da tijadilu ka fi zauji hako wata rana sai na Umar yana tare da wani bafadansa zai hau doki sai ga wata tsohuwa ta ce umar ne ya ce ke umar ne ta ce to kai ba a jahiliya umairu muke ce ma a musulunci muka ce ma umar yau gashi muna ce ma amirul muminina sarkin mumine to ka ji tsoron Allah kai din nan da kake da wannan hawa hawa din nan ka ji tsoron Allah ka kula da bayan Allah sai ba da ke da Allah wannan tsoro shi da sai na Umar kuma ya saki jiki kuma da kuka da to in Allah ya da wannan ce tsohuwa sai ku da Allah wace ce din nan har kika isa ki mai da sarkin mumine haka sai sai na bace kai kai kai kai shiru asali Allahu ce Allah ya ji ma bare Umar kaka sa wani kaka sa a kuma aikowa an ji an sami Allah ce kaular da titi jaji luka Allah ya ce ya ji ma bare Umar ai wallahi na ji insha Allah na ji to akwai daga bayin Allah irin wannan Allahumma ja'alna minhum wanda fadan aljin Allah ne ganin Allah ne na da ka tabo Allah ya wato yanzu kan ka tabo inda ba a tabowa ma'ana to to shine tajallinsa cikin dukkan ji shine tajallinsa cikin dukkan gani tabaraka wa ta'ala ta'ala an zalika ubangiji ya ɗaukaka gabarin ido na na gaba gabarin ji na kunne jinsa ne na kudurarsa uluwan kabiran ɗaukaka maɗaukakiya ma lahum min dunihi min wali ba su da wani su ahlu samawati mutanen sammai wal arda mutanen ƙasa ba su da nasirin wani mai taimakon Allah bai taimake su wani dunihi koma bayan Allah min waliyin wani mai taimako wala yushriku fi hukumihi ahada ban za a tara wani da ubangiji a cikin hukuncinsa kuma ba wanda ya sa ubangiji ya hukunce zai ce ya tashi shi na su zai yi ba wanda za a tara a cikin hukuncin Allah la'annahu domin ubangiji ganiyun shi mawadati ne an sharika abu sa abokin tarayya Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji la sharika lahu ba abokin tarayya gare shi huwa agna shuraka shine mafi wadatan abun karawa da wani an shirki gaba da shirka wa rasul sallallahu alaihi wasallama ya kulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa inna akawafa ma akafu alaikum mafi abin da nake jin tsoro a gare ku a shirkul asgaru to huwa a ganin shuraka ya an shirki ko wa rasulu sallallahu alaihi wasallama ya kulu to ni bai samu ba babu a cikin menene manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa ka shedun ku da ku yi riya domin riya ita ce shirka karama ito wannan kenan duk hadisai ai malamai duk sun bambanta wannan duk hadisan da ka ji ko an rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umma su za ta yi shirka manzon Allah ba yana nufin za ta bauta a gunki ko za ta bauta a rana ko za ta bauta wata ba da kansa ya faɗa yace ba na jin tsoron ku lauta ku bauta lata ko ku bauta wa uzza ko ku bauta wa abu a bayana amma shirkul asgar nake ji muku tsoro riya yin abu ba dan Allah ba wani kuma ce duniya nake tsoro ta yalwata a cikin ku to duk wannan shirka da da ake faɗa musulmi shirka in ka zo wajen musulmi ba shirka ce ta tsafi ko shirka haɗa Allah da wani ba ba wani musulmin da komai sansa da annabi komai yadda da ya annabi komai zurfafa da cikin annabin nan da ya ce annabin nan shi da Allah ɗaya ne kuma su suke hukunci tare ba wannan musulmin babu shi ba wani musulmi komai yadda tsaye da wali komai bin waliyin da yake komai tsoron da yake da wani zai ce walin nan shi da Allah su biyu ne masu shirya abu masu halitta masu kaza kaza kaza babu wannan a'a sai dai masoyin annabin nan masoyin wali na duk abu ɗaya ne ya ce a'a annabin nan kalifan Allah ne inni za ilun fil ardi kalifa wanda Allah ya fawwala wa lamari ne yanzu yana yin abu ne da ikon Allah to wannan kuwa in ka ce ba wannan to kai wato inda addini ya sa gaba baka sani ba tunda aqidar mu ta addini ba wani abu da ake yake faruwa a cikin masarautar Allah sai akwai wakilin da Allah ya ajiye shi yake wannan in daukar rai ne akwai mai daukar rai Azra'ilu in busa rai ne akwai mai busa rai Israfilu in kiyaye waye sai kiyaye mu ba Allah ba to shi ma akwai mala'ikun da suke kiyaye mu in menene in koshi ne sai mun ji tuwo in mutuwa ne sai an harbe ko sai an murɗe ko sai an yi kaza ba wani abu a masarautar Allah sai akwai wakili to in dai dan haɗa Allah da wakilinsa shine shirka to kam dukkan mushrikai ne ba wanda ya fita hatta Allah kuma shi ya shirya shirka in haka ne dan ya ce dan adam ma kalifansa ne to wannan ko ba shi ake nufi ba a in ko ga Allah Allah ga wani Allah wannan dai ba a cikin musulmai ba ba wani musulmi da yake wa komai san da yake wa sai da dan Allah ne ba wani musulmi da yake komai san da yake abu sai ya yi zurfi dai ya zurfi ma ya kai tauhidi har ya kai tauhidin arifai ya san ma wallahi komai ashe ƙarya ne sai Allah din komai ruwan kan titi ne ashe Allah ne mai gaskiya ga ruwan kan titin amma hana gani za ka ce me wani komai ƙarya ne sai Allah din ga su ce au ai an gama da kai kai baka zo nan ba ai ruwan kan titi ma gashi kawai ruwan miya kana gani ko amma akwai shi hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an me yake samu ba wajen Allah yanda ka je neman ruwan kan titi ka samu Allah komai ma an kai kanci mu'jini bin al-arab yana cewa man absara al-khalqa kasara faqad taraqa an al-hijab duk wanda ya ga halittar nan kawai ruwan kan titi ne kalwal niya ne wannan rusumul mutaharrika ne wannan TV ne irin wannan mutane TV kaza kaza kaza ko rusumul mutaharrika ne ya abu arifi karshen inda ya je karshen ma shi kar ya gani dakka aujalla bai hada kana Allahu wala shay'a ma'ahu shi ko yace wa huwa al'ana sai ya bi sayyidina ali da arifi sayyidina ali yabi yace wa huwa al'ana alama alai har yau ma yana nan ba komai tare da shi tabaraka wa ta'ala to na aka amma ba wani mutane ai tamaka wa musulmi shirka ai tamaka duk shi ya kawo abin da ake ciki duk ba ga ake nufi bari ake nufi kai abu ba dan Allah ba riya a wajen zahirin malaman shari'a ka yi abu ba dan Allah ba shine riya in kana son Allah ya kai abu kalfi zafin Allah da shi kawai wajen malaman hakika suka ce a'a su wannan karamin kafirci ne a wajen su to me riya a wajen ku suka ce ka ƙi yin abu dan tsoron wani Allah ya yarda da abin amma ka ƙi yin abin dan tsoro amma in kai kan ba dan Allah ba wannan ka aiki kayo wani duk ga baki da to duk dai daya abin da manzo Allah yake shine shirka karami al'amalul mushtaraku lamarin da aka tara shi da wani Allah la ya takabbalu Allah Allah ba zai karbi wannan ba aikin da aka tara shi da wani Allah zai karɓi wannan ba shine riya wal qalbul mushtaraku zuciyar da ta tara Allah da wani la ya qabalu Allah ila Allah kuma ba zai shiga nan ba hadha la ya qabalu wannan aiki Allah ba zai karɓa ba shi karɓa ake wa hadha la yadkhulu zuciyar wanda yake da hijabi ko ba za a shiga ba nan ba za a shiga ba to man afrara qalbahu duk wanda ya wanke zuciyarsa ya zubar da duk wani Allah a cikin ta ai shikenan sai zaki ya tabbata a ciki sai zakin Allah ya tajalli a ciki ba ya zo ba Allah ya ce da Dawudu Dawudu ka wanke min masallaci na ka gyara min masallaci na annabi Dawudu ya zo baitul maqdis yayi shara ya wanke kaza ka yace Allah na yi Allah ya ce Dawudu wanke masallaci dai annabi Dawudu ya ce wallahi ubangiji ban san ko wanda za yace zuciyarka nake ni a wanke ta daga kwadayi da hasada da kin wani da kaza to sai zuciyar ta yi sai Allah ya bayyana a cikin sai ga tajalliya sai kaga asraran hadaran Allah a ciki amma in dai da wani a ciki ba Allah ba zai fuskance ta ba wani man afrara qalbahu duk wanda ya wanke zuciyarsa lahu ga wani Allah ka kana kalbu sai ubangiji ya tajalli a zuciyarsa dan haka yazo ma wasi ani sama'i sama bata ishe ni ba wala ardi kasa bata ishe ni ba walakin wasi ani qalbu abdul mu'min zuciyar bawa na mumini ta ta ishe ni adluni ya bugar da shi kuma ka duba durrul mansur za ka ga bayanin da suyudi ya akan wannan هذا الذي لا يشرك بالله wannan wanda bai tara Allah da komai ba to shine kenan wa man talaba sharikan duk wanda ya nemi wani Allah taraka sai Allah ya bashi wa sharikahu da shi da wani nasa wasa gana sai Allah ya wadata tabaraka wa ta'ala ga gare su fa huwal gani Allah shine mu da shi hamida abun godewa wasil ma uhiya ilayka min kitabi rabbika la mubaddila li kalimati wato daga karanta ya Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma uhiya ilayka abinda ake wahayi a gare ka min kitabi rabbika daga littafin ubangijinka la ya qaduru ahadun an yugayyira shay'an wani to min kitabi rabbika ko wato daga littafin ubangijinka wala ta'tabir bihim kakka kula da su karanta issa da na gaya ma duk abin da qur'anin kai ka labari rike shi ne gaskiya kakka yadda da yanzu qur'anin ya ce ba a kashe annabi Isa ba ba a tsire shi ba ɗaukaka shi Allah ya to dan wani ya kwana kirista ya kwana yana cewa an kashe an kashe shi kaza kaza kallon sa ma ba za mu ba amma kuma ba za mu zo mu faɗa da shi ba sai mu ce to wannan dai tafi dai can mu dai muna nan inda Qur'anin ya faɗa amma kuma duk ba faɗa to kai yanzu ga kirista gangariya na gaya ma to ita karantawa ka zauna a kanta ba ruwanka kakka kula da kome ma suke faɗa din nan wala ta aka kakka yi ma izina da abin da suke karantawa ko la mubaddila li kalimati ba wanda ya isa ya canja kalma Allah labarin Allah shine gaskiya matabbaci ba wanda ya ya goge shi ya zo da ƙaryarsa a karɓa babu wannan to wannan kuma ramana ne ko la mubaddila li kalimati ba wanda ya isa ya canja Qur'ani la yughayyiru shay'an ba wanda ya isa ya canja wani abu na Qur'ani ko ya ce zai yi sukan wani abu na Qur'ani sai dai in jahili ne amma ba zai iya ba sai dai mai so an canja ma in jahili ne amma yo gangariyan ma sun kaka wani abu sun ce qur'ani ne canja aka amma an ka auna ga kwata kwata ma bai yi kama da qur'ani ba su da kansu malaman suke cewa dai wallahi dai wannan wata magana ce kaza kaza amma kowa da suka kuma an taso ba wani abu da ya isa a hada shi da qur'ani qur'ani mu'jiza ce hadaran Allah ne na daga Allah yake to ba wanda ya ce canza qur'ani ila yawmil qiyamah har zuwa ranar tashin kiyama ga Allah ne yana sa kowa ya haddace mutane na haddacewa injina ga littattafai ga kaza kaza qur'ani ba zai canzu ba har tashin kiyama walan tajida min dunihi kulta hada ba za ka samu wato wata mafaka ba ba za ka samu wani waje da za ka fake ba in ba Allah ba ba wajen Allah ba ko ko ba wani karatu gangariya da za ka samu wanda ya fi Qur'an nan babu shi to ba wata mafaka sai Allah tabaraka wa ta'ala wasir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil gadati wal ashiyi yuriduna wajha wasbir nafsaka ka hakurkutar da kanka ya rasulullah ai ahadisa ka tsare kanka ka tsare kanka ya rasulullah ma allazina tare da mutanen nan da yad'una rabbahum da suke ya abuduna rabbahum suke bauta ubangijin su bilgada da safe wal ashi da maraice yuriduna bi ibadati ba komai suke nema ba da bauta Allah da suke illa wajahu sai zatin Allah tabaraka wa ta'ala Allah suke nufi kawai ba dan aljanna fa ma ko dan wutar sa duk da dai suna so in an sa su ko suna ki kuma ba za a saka a sa su a cikin wuta amma dan zatin Allah suke da ga ake so mutum ya dinga abu dan zatin Allah kaga yanzu aka magana shirka karama da yake nan ko to sai aka fito ma da ita ma duk abin da zaka ke yi dan zatin Allah duk abin da ka sa ba Allah ba ma da a wajen ma manya kake kai kayi shi ko da dan aljanna kai ma ko da dan wuta ai yanzu ma kayi shirka ko ai aljanna ba Allah ba ce amma kuma wannan shirka mai kyau ce wannan musulmi ne ba yin wannan ai duk muna yi ne dan aljanna Allah ne ya sa ma Allah ka ba mu aljanna Allah ne wallahu khairun wa abqa Allah shi ya sa aljanna shi ya fi wanzuwa da kai dan zatin Allah amma wannan ba kowa ba wannan sai annabawa da siddiƙai da manyan arifai da malamai ko su ne suka san wannan amma dai wani dai ga kogin giya ga zuma ga mata ga kaza sai ta buga ibada dan wannan ai haka dai ba dan Allah yi ba dan aljanna haka kuma dan Allah yi tunda waliya Allah ce wanda Allah ya so ce to wani kuma ba aljanna ta damu ba ta mai cewa shi ya samu tsoron wani malami in dai ba duka ya ishe shi ma malamin ta za a baka cikin duniya na ce a wallahi malam falan nan naka in dai wajen ci duka ba ya ishe ni to shi kuma wani abin da zai so kaga duka da wuta shi kuma wani tsoron wuta da tsoron wuta da ta har yau shi ma dai tsoron wani abu ya shiga Allah din ba ko amma yayi kyau haka ake so ni ta ibada dan tsoron wuta ka je ka dan akilu dan uwan sayyidina ali sai na yana da hikimomi da yawa duk musulmi suna kafa hujja da shi na duk musulmi ne akili dan uwan sayyidina ali ya zo wajen sayyidina ali sarki lokacin da sayyidina ali ya zama shugaban kasa ina so ka bani abubuwa kowa ya zama shugaban kasa yan uwansa dadi suke shi to ni ma yanzu ina so sai sayyidina ali ya ce kwarai kuwa zan ba amma zo sai sayyidina ali ya ja shi kai shi makera suka zauna sayyidina ali ya sa dan buda a wuta aka dinga zuga ya dan buda ya jajir kawai sai na da ɗago sai ya tsana masa a jiki ya tsalle ihu me wannan ita da zafi ita ya to abin da kake so in baka yafi wannan zafi kai daga kasa ɗaukan ɗan buda mai wuta kai kake son yabo kayan gwamnati na talakawa hakkin talakawa in baka to wuta na baka za ka cuta kana so in baka sai ya shiru ki to je kawai zan baka ba bari in albashi na ya fito in Allah da zan dan yabo dan wani abun baka sai albashin naka nawa ne zai mu me zai mu sai ya gudu ya tafi can wajen sayar na ma'auya ya gudu ya tafi ma'auya ya ji daɗi ya kamtar da shi to dai in dai alin ne ga tsanin sama ya gudo to ba zai iya zama da shi ya ji daɗi shi da kansa da ya san dai abin ba daɗi ko shi ana magana da shi sai da ya yi jajir ya yi kiba ya komai sannan ya dawo wajen sayar na ali to Allah ka yafe mu to Allah ka yafe mu sayar na ali ya ce ɓare kuwa ya ce wa dai daga wajen Allah take zan yafe ka amma wallahi sai an yi maganin wallahi sai an yi maganin ta sai ba za a ce maganin na ita a kira wa wanzami wace ita ita yi maka ho ita yi maka ho duk wannan jinin na harasu ya fita aka dinga tsara maka ho sai da ya baki subhanallah inka to kaji masu yi dan Allah amma wai ko me cewa shirka din shirka din shirka shirka zakatan mushrikin ne duk abubuwan da yake ba dan Allah ba bare ma mu mushrikai ne yanzu dan kuɗi ma aji ko dan gona su daji ko dan aji ko dan a samu kofi ko dan akwai katon mushrikai ma irin mummuna yanzu amma wannan dai ba wai shirka ce ta wai Allah zai saka a wuta ba kawai kai duk abin da kai ba dan zatin Allah ba yuriduna wajhahu dan zatin sa ake so to wannan ku ne in baba ta gani ne wannan ba kowa zai zai iya ba wallahi a da saitin su suka fi tsoron su suka fi tsoron yawa Allah shirka wanda ake cewa su ne mushrikan su suka fi tsoron yawa Allah shirka su suna yi ne dan zatin Allah kuma kowa ya san na Allah ne ko to ka zauna tare da irin wayannan mutane masu bauta ubangijin su to da ka bi galibin shirka sun an faɗe ta cikin musulmi ba wai tsara Allah da wani ko bauta gurgewa a ya ake nufi kawai hadisai duk suna nan kuma malamai duk sun yi magana in dai mutum ilimi zai bi ilimi yana nan a rubuce amma in haukansa zai muku wannan kallon sama ba za ta yi ba mutum ya isa ya biyo ta ilimi to ka gani ko to ka zauna da wa'annan ka tsaye kanka cikin wa'annan mutane masu bautawa Allah safiya da yamma yuriduna suna nufi bi ibadati da bauta Allah nan wajen hudan zatin Allah tabaraka wa ta'ala lafiya ba suna neman komai ba min arabu duniya daga wani wato daudar duniya ba wannan suke nema ba ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة duniya الدنيا kaka juyar da idanka ya rasulullahi la ta'adu ainaka la tansari kaka juyar da ainaka idan dinanka ko hannun gabarin su ma'ana kaka kauda idansa gabarin abara bihima an faɗa da idan dina ne ai an sahibi ma me su ake nufi ba wai idan ake nufi ba ma'ana kakka tafi ka bar su kakka kauda kai gare su ai la tansari kakka juya ya rasulullahi an ulaika ga wayannan mutane ibadullahi bayan Allah din nan tabaraka wa ta'ala allazina yazkuruna Allah masu ambatan ubangiji din nan masu ibada suna zikirin nan sabahan wa masa'an safiya da yamma la tazhar anhu kakka tafi ka basu kun ma'ahu zama tare da su ya rasulullahi kai kakka juya kan su turidu zinatal hayati duniya kana neman kawar duniya kawai yan duniya kake su suka burge ka ko ko waɗannan mutane da ba Allah suke nema ba girman kai ne da shugabanci suke na su kake nema to kakka basu hali kaunika wato kakka basu kana neman adan duniya ka je ka zauna da mawadata ka bar talakawa yan uwanka na Allah ka bar su kakkai wannan in ciniki ne hada ku da kun gama ciniki da awo cikin talakawa yan uwanka na zawiya ka zo kai zaman ka duk gaba ki daya to in kasuwanci ne in ofis ne da an tashi da ofis to shikenan kai sallama da yan duniya har gama kuma dawo cikin yan uwanka bayan Allah masallaci a dinga masallaci da kai a dinga daurin aure da kai a dinga suna da kai a dinga jana'iza da kai kaka zama kai ba ruwanka sai kai je ka zo ka kada mota kai girman kai ka nuna a kaza amma da ka zo wayo Allah wayo Allah su za a ce za a kirawo to duk kai wannan duk wa gairi to wannan wal muradu abin nufi huwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake wa gairihi da wannan sama wa in kana huwa ma duk da manzon Allah shi Allah ya kiyaye shi ba zai yi wannan ba ma kwata kwata bai yi ba ma sallallahu alaihi wasallama to an faɗe shi ne dan zuciyar talakawa ta ji daɗi su san suna da girma dan zuciyar zakirai ta ji daɗi masu wurdai safe da yamma masu zikiransu da suke yi su ji daɗi su ji ga Allah ya ce manzo Allah ma ya zauna da su sallallahu alaihi wa sallama to bare wani dan wani ya gudan musu kuma bai cuce su ba to kakka ta huka basu din nan wato kana neman rayuwar duniya ولا تطع من غفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه wala tu kakkabi man agafalna qalbahu wanda muka rafkanar da zuciyarsa an zikirina baya ambatan mu kakkabi shi wannan ai allul qur'ani kakkabi wanda ya- ya rafkana daga qur'ani din nan ko ku da zikirin Allah Allah din ma kakkabi wannan haza wannan aya nazala ya sauka fi uyainata bin hisnin cikin wawa shugaban wawaye kenan wani kafiri ne wawa amma ko mutanen su suna son sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ban taɓa ganin wawan da ake so ake bin sa ba irin wannan amma wawa ne jaki na wa- bai iya magana ba bai iya gobe amma dai saboda kabilanci mutanen su duk abin da ya karta ba sa fita daga ciki to mu addini mu bai yarda da wannan ba komai san da kake wa mutum komai kaza kaza ya ya faɗa ma gaskiya abin da addini ya faɗa amma in ya shirya wauta to kai so shi dai amma kakka bi shi to to wannan shine uyayi na ibn hasinin ko wa ashabi da sahabbansa kana rasul sallallahu alaihi wasallam zalla sallallahu alaihi wasallam ya kasance yusalli yana ambatansa bil ahamaki mahaukaci al mutaya amma wanda ake bi mahaukacin shugaba kenan haka manzo Allah yake ce masa mahaukaci ne amma ana bin sa fi kaumi a cikin mutanensa to karka bi wannan karka bi uyan na tuni addinin isnin ko wato wani wawa ma duk karka bi shi ko wata ba hawa wanda ya bi san ransa fi shirki cikin hada Allah da wani وكان أمره koro da lamarin sa ya zama sakaci ne kawai israfin wato tsallake kan iyaka ne wato lamarin sa da kala ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi wannan wawa ya shiga wajen manzon Allah wata rana uye na tufin nan wa wa fil masjid manzon Allah yana cikin masallaci ma ashabi tare da sahabbansa kawai kafa kawai ya je ya samu wani waje tsaya yana tsari kawai shi shugaba ne ai ba sai ya je wani waje ba inda fada annabin nan zai fitsari bai ga wani waje da ya dace ya fitsari ba sai nan akwai wani wata da ta fi wannan ko kamar ya buli ya tsaya yana fitsari in masjid a masallaci fa arada sahabu sai sahabai suka zo su koya ma hankali an yadduru fi masa suka ce to wallahi yau ko ko shugaban uban ina ne kai yau sai ka kada ran Allah ya ce a duk bai tashi ba ku kyale shi ya gama idan ya gama a ebo ruwa guga guda a zo a zuba ba ku tsari shikenan to shikenan falfalan ma faraga yayin da ya gama fa'ala da sahabai sahabai suka so an yadduru fi masawa فقال لهم الرسول sai manzo Allah yake kalluhu ku tale shi hatta ya furuga har ya gama sallan ma faraga yayin da ya gama a kaza zanuba sai manzo Allah yasa aka dauko guga guda min alma'i in guga da ruwa ana ce masa zanubu in ka ba ruwa sai a ce masa dalwu wa sabbahu aka fara kan fitsarin ala mahallin baula abu sa mahallin fitsarin falan man sarafa yayin da ya koma kuma shi kenan ya shiga ɗakin manzo Allah kuma gidan manzo Allah shi bai yadda a gana a masallaci ma sai ya ji haƙƙin dinga dan manzo Allah irin mu ai dole sai an zo nan to kuma manzo Allah kai ji ya shi sallallahu alaihi wasallam shi kenan kuma ya shiga wajen manzo Allah ra'ar rasula sai ya ga manzo Allah wa ma'ahu Aisha tare da shi akwai matarsa Aisha radiyallahu ta'ala anha budurwa ce yarinya ce kala sai yace da manzo Allah ma li nabiyillahi wa li hadhihi al-mar'ati al-hasana me ya hada annabin Allah da wannan kyakkyawa kai annabi ne kai da ka dan samu wata tsohuwa yau kai da baka san duniya eh kai ba kai ba duniya duniya ai samu ce me baka da wannan kyakkyawa ya rasulullah ma li nabiyillahi wa li hadhihi al-mar'ati al-hasana a'tini haka bani ita kawai ko ka rubuta an ka mutu alama kare za ka riga ni alama kare za ka riga ni to ka rubuta an ka mutu ni in aura ne an aure Allah ya ce o to ba kai ba ma ko ma waye ma haramun ne bayan manzo Allah ma ya auri mata haramun ne daga manzo Allah yake ce masa wawa da ya zo ya yi sallama da ya zo ya yi sallama sai manzo Allah ya ce wawa ke na manzo Allah ya zage shi ya zage shi. amma da ya fita ce ahlan ahlan ahlan san da zuwa da zuwa abin kuma shi sai ya da sai da aka ce ah kai kace fa kan mutum ya dinga zuwa wajen mutane da fuska biyu ka zagi mutumin nan a gabana kuma kara ce ce ba irin wannan nake nufi ba ai abu wanda dai dole kai musu dariya amma zuciya na binne musu la na fushi ala wasu bi kauni wa qulubuna tal'anuhum ko ba da su ake ba wannan to wawa ke na wannan yana da kisoshi masu yawa za ka ga hakurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah ya hana sahabbai taba shi ba wanda ya yarda a taba shi to shi kenan ya ga manzo Allah haka adini haka bani ita ana auladi ni na fi dacewa da ita in ma wata kake so ji ka gaira zan kama wata dai wata bata kai ta ba ai annabi baya son abun duniya irin wannan wallahu yaqulu Allah yana ce sai Allah ya ce masa wala su in kakka zaman a gaban na kalba wanda muka rafkanar da zuciyarsa an zikira na ga ambatan mu wata ba hawahu ya busar ran sa kana amruhu furudan lamarin sai zaman to israfan farnani ai tajawuzan cewa cike karewa ne lil haddi ga iyaka wa qulil haqqu li rabbikum rabbikum wa kulli wa kullahu ya uwaina tudinna wali ashabihi ga abokanansa ma ga jama'arsa hadha alquran wannan qur'ani dinnan alhaqu shine gaskiya ne rabbikum daga ubangijinku faman sha'a falyumin ba man sha'a falyumin wanda ya ga dama yayi imani da shi wa man sha'a falyakfur falyakfur wanda ya ga dama kuma ya kafurce ta hadidin wannan ban tsoro ne ga su liman yakfuru wannan ban tsoro ne ga wanda ya kafurce da shi inna zalimina a'tadna lizalimina nara nara mu mun tanadi wuta lil zalimina ga kafirina al kafirai mun tanadi an nara wuta lil kafirina ga kafirai aha da ihim surati kuha wato wato bangwayen ta duk sun kewaye da ita bangwayen ma din na wuta ne wato daban nata wuta ne bangwayen nata ma na wuta ne ai ai ma a hada da abin da ya kewaye ta da shi ma shi ma jahannama ne wa in yastajisu yugasu bima in kalmuhuri yashwi alwujuh wa in yattaki su in suka nemi taimako kishirwa ta dame su wato suna cikin wutan nan suka nemi taimako yuga su sai a sai a taimake su ma'in amma maga da abin da za a taimake sai a taimake su ma'in da ruwan zafi kalmu hudu kai ka ce daddagon mai kai ka ce man gelo ne idan ka laba ahalin nari idan yan wuta suka nemi a ba su ma a ruwa da shirbi dan sha yudauna sai a ba su akarar zai wato daddagon mai wato kaman mai sai da man gyada ko man kaki da wancan na kasa din nan mai dan daddagi na din nan kaga da gwalon mai din da kaga to haka duk mugunyar ciwon yan wutan narkewar yan wutan duk inda yake jan yake taruwa a uzubillahi ajarana Allah a'azana Allah wa ajarana ijahi Muhammadin sallallahu alaihi Allah ya kiyaye mu to wannan za a ebo a basu yashwin wujuha yana kone fuska min harbihi sabida kunar ruwan ma idza qaruba ilaiha idan ne shan wato ya kusa da ita ma tun kafin ma ya sha sai ya kone ma fuska wato sabida zafin sa bisa shara abin sha ya mugusta in dai aka ce wannan ne abin sha tur da wannan abin shan ya mugusta Allah ka kiyaye mu shan sa wasa a atmurtabaqa ita ma wuta a ce wajen da zaka dan yi rurumi ne wajen da zaka dan huta ne wannan wajen huta ya muna nan inda ya wuta ce Allah ka kiyaye mu ai mahallan ai wajen da za a yi lilmakil wajen da za a yi baccin rana ya mugusta wannan wajen ta zama wuta Allah ya kiyaye mu Fatiha salatul Fatih wajen hutawa za a ga wani in an je wani waje za a ga an ce a je a kama hotel amma ba na kwana ba dan dai a dan huta a yi kaza kaza to ko huta aka ce za a abu ya mugu bari a ce kuma zama za a yi da'ib jimin da'iba